wanda ta yi daidai ga hudun ga watan ramadan hijirar manzon tsira annabi muhammad alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da bakwai muna fatan ubangiji ta ala dace da mu allah ya sa wannan zama namu zaman to zama da mai albarka allah ya karɓa mana shi cikin ayyukanmu na alheri allah ka ba mu ladan da albarka da ake samu a cikin irin wannan zama a wannan majalisi na tafsir alkur'ani mai girma muna da cikin wannan suna mai albarka sutul ma'ida mun tsaya a darasinmu na baya aya ta 106 ko da biyar da biyar insha Allah za mu tashi aya ta 106 sababin nuzulikin wannan aya malamai sun yi maganganu kamar da wani abu ya taɓa faruwa na waɗansu suka tashi zuwa bulaguro a cikin tafiyar ɗaya daga cikinsu Allah ya kawo ƙarshen rayuwar shi kuma a jin magadan shi ya fita da makudan kuɗi mai yawa kuma sai Allah ya kawo mai faruwa ta faru wannan kuɗin kuma sai aka rasa dai inda guguwa ta yi da shi ina jin da dai makamanta irin wannan da yake akwai maganganu da yawa na malamai wa kan asbabun zurikin to shi yasa idan baka dan san menene dalilin saukar aya ba sai ayi karatun ka rasa ma me ake nufi wanda Allah madaukakin sarki ya kawo bayani ne a takaice na irin wannan da in ya faru a gaba kenan shi yasa muka dan yi bayani kadan daga cikin asbabun nuzulikin aya kenan akwai bukatar shaidu a duk lokacin da wani aka gane ya shiga halin kakana kai alamun mutuwa suna bayyana ga mutum a rashin lahiya ga waɗanda suka san alamu to lokacin sai a nemi yana da wasiya a rubuce in yace a to sai a ce ya kokari ya wasiya shi kenan kaga wani gace wasiya daga nan shi kenan sai fara bukace kenan mutuwa zai da mazala ya ce mana kar wani yadda ya kwanta yana da wani abin da zai wasiya ya kwanta ya barci ba tare da yayi ba malamai suka ce menene abin da za wasiya ana ganin ka kana hada hada da dukiya kai kuma ka san ba taka bace mutane suna ganin babban alhaji ne kai ka kuma ta mutane ce akwai wani gida kana zaune ba naka bane mutane suna ganin gidanka ne kana ma'amala da waɗansu abubuwan da kai ka san ba naka bane mutane suna gana ka ne to kanka yarda ka kwanta ka mutu sai ka yi wasiya ka sanar da mutane abubuwan da ke faruwa to wannan shine kenan hadisin abin da yake nufi duk abin da ka san kana da wasiya kar da dare yayi ka kwanta ka yi barci sai ka rubuta ta to mu yanzu ba ma magana mutuwa muke so balle mu rubuta wasiyar to a cikin bulaguro mutum yake iya samun kai cikin wani yanayi to idan aka ga alamar rayuwa ta zo ƙarshe sai a dame wasiya kuma in za a wasiyar sai a nemo shaidu to shine anan gurin a takaice abin da aza ta karanta da mu saboda abin da ya faru ya faru a baya ba sai mun koma ba akan wannan dogon kissa ubangiji ta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu na'am ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut hina alwasiyah idha hadara ahadakumul maut hina alwasiyah ithnani dhawa adlin minkum aw dhawa adlin منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين shi kenan gaban da cikin asbabun nuzulikin ayan dai akwai ba da kalar da ta faru karkashin wani marigayi da ya kwanta dama ya mutu kuma danginsa suke tuhuma akan dukiyar shi kila ko an yi wani sama da fadi ga bakan tafiyar nashi da sauransu to na ka samu gardama da hukunce-hukunce Allah saukar da wannan ayar ubangiji ta alace ya hau ladina amunu ya kuwa da kuka imani kuke aiki da shirar Allah ga doka daga Allah a shahadatu bainakum idan hadara ahadakum maut a samu shaidu a tsakaninku idan ɗaya ku kuka gano alamun mutuwa tare da shi waɗanda suka san mutuwa idan mutum ba shi da lafiya akan gane waɗansu yanayi da yake samun kashi alamar da wuya ya tashi an gane to a samu shaidu a tsakaninku an gane ko hina wasiyar a yayin wasiyar a samu shaidu isnaini mutum biyu da za su ba da shaida akan wasiya din ba kuma gama garin mutane za a nema ba zama adalin minku ma abota adalci a cikin ku kowa ya san kanshi amma a cikin al'umma ana gane wane mutum ne mai adalci da wuya ya sa zuciya kuma da wuya a ba shi cin hanci ya ɓoye gaskiya to irin wannan za a samu guda biyu a ce mun ga alamar wane yanayin da yake ciki akwai alamar barin duniya kamar ban kwana ke mana da haka muna bukatar wasiyar shi da haka ku zo a matsayin shaidu don muna kyauta muku zaton yin adalci shine zawa adalminku idan aka rasa masu shaidun musulmi guda biyu shi ne Allah ce au akara ne mun gairi kun sai a samu waɗansu biyu daban daga cikin wanda ba ku ba su a gina kafirai duk da akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu jarir ya zo da da shi yace annabi ya ce la tajuzu shahadatul yahud wal nasara wal nasara bai halitta a ce bai yahudi ya bada shaida ba ko kirista ga musulmi sai a guri da illa fi safarin sai da a cikin balaguro idan balaguro ne ake saboda kila garin da koje kasa ce musulmin ma yan kaɗan ne ko ba a masa in za a samu musulmin ba ana bukatar shaidu an rasa na muminai to sai a samu kirista ko bai hude ba da shaida amma haka ana zaman lafiya a garin salim alim idan ana neman shaida ta ɗaura aure ko ta bashi ko ta saki ko ta wani abu daban ba a kirawo kirista ko bai hude mun gane wannan to shine Allah ya ce au akara da min garikum ko a samu waɗansu wanda suke ba ƴan cikin ku ba kenan ba musulmi ba ina antum darabatin fil ardi idan har sha'anin ya kama ku a lokacin da kuke tafiya a banka sama na kuna cikin bulaguro kenan sharadin sanya wani akara da min garikum sai in kun kasance a cikin bulaguro kuke ba a zaman gida ba an gane wannan fa sabatkum musibatul maut sai ɗaya daga cikin ku musibar mutuwa ta kaga sai Allah ya kira magagi mutuwa da musibar mutuwa saboda mutuwa akwai musiba wallahi duk lokacin da mutum ya zo mutuwa to zaka shiga wani halin da baka taba sanin labarin wannan halin hakiki ba sai ranar kuma wanda ya ji shi bai zo ya bar labari balle ka gane ya rika fahimci shi karkashin alkur'ani da sunna dan mutuwa tana da magagi manzon Allah sallallahu alaihi da kanshi lokacin da zai bar duniya an ce sai da ta kai yana daukar ruwa yana yarfa a fuskar shi yana cewa inna min lamut la sakarat wa ana fi sakaratul maut ya ta ku saurara lalle a cikin fitar rai akwai bala'i akwai raɗaɗi yau ni ina cikin bala'i da raɗaɗin mutuwa wannan ya sa lokacin da manzo Allah yake wannan sai ya suma da na fadima ta fashe da kuka ta ce ya karbal abata ya damuwa da bakin cikin da babana yake ciki annabi yana suma sai Allah ya bashi ikon farfadawa da ya ji abin da take waje sai yake cewa babu wani bakin ciki da damuwa ga ma'aifinki daga yau yana nuna mata yau kin nan dai za a bar ina za a bar duniya bakin bakin ciki da damar manzo Allah na duniya ne to duk mutanen kirki bakin matsalar su na duniya ce to babbar masiba ga mumini ta ƙarshe masibal mutuwa wallahi shi mumini babban hadarin da yake ciki gashi da imani duk wata wahala da zaka sha a matsayin kirma imani to akwai wata ta ƙarshe wanda baka ci karo da ita ba ita ta fitar rai wallahi malam ka Allah da ya kai masa to shine Allah ce ba a sabar ku musibar sai ɗaya daga cikin ku musibar mutuwa ta same shi tabisunahuma yanzu Allah sai ya tsallake su waɗanda za su zo su ba da shaidar za a zaunar da su a cikin jama'a min ba da salar bayan wata salar daga cikin salolin furula sai malamai suka ce ita salar la'asar saboda a da idan mutum ba shi da gaskiya ba yarda ya rantse bayan la'asar rantsuwa a lokacin la'asar bala'i ne nan da nan Allah ke kawo mutum to sai a tattaro waɗanda ake zargi da boye wani abu daga cikin wasiyar da wancan mamaci yayi a zaunar da su ba da sala bayan wata sala daga cikin salolin farillai malamai suka ce a'a mutu bayan sala ne saboda anan aka fi samun jama'a ya zama turan tsuwa za a sasu sita a cikin jama'a wasu malamai suka ce ana nufin sallar bayan la'asar ne saboda ita sallar la'asar lokacin su a ganin su idan kai rantsai baka da gaskiya da wuya kai gobe za ka shiga cikin bala'i to fa yi usman billahi su waɗannan mutane guda biyu sai su yi rantsuwa da girman Allah cewa in artabtum lanar tare bihi samanan kalila in har an ga ana cikin kwakwanto akan abin da suka bada shaidan su rantsa da girman Allah su ba za su yarda su bada wannan wannan rantsuwar tasu ko kuma shaidar tasu ba da dan wani abu dan kadan da ake zargi an ba su da cin hanci na ce muku dalilin sabkan wani abu ya faru ba sai mun koma ba walau kana za kurba ko da mutumin kuma mafi kusanci ne ga shi wannan mutum sai Allah ya ce a cikin rantsuwa ce mun rantsa da girman Allah wala da katamu shahadatu Allah ba za mu boye shaidar da muke bada ta dan Allah ba dan in muka bada abinda ba haka ba ba abinda muka sani a shaida ba inna idzal lamina asimin a lokacin mun kasance daga cikin masu saba ma Allah to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan usra fa in usira ala annahuma istahaqqa ithman fa akharan yaquma limaqamahuma min alladhin fa akharan yaquma limaqamahuma min alladhin istahaqqa alaihim alawliyan fa yuqsimani billahi la shahadatu شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين idan aka waye gari sun zo sun yi rantsuwa akan abin da suka ba da shaida cewa su abin da suka faɗi gaskiya ne to daga baya sai aka gano akwai matsala cikin rantsuwar tasu ba su faɗi gaskiya ba shine fa'in usira ala annahu ma istahaqa isman idan aka samu bincike aka samu yakinin sun cancanci wato tuhuma akan abin da suka bada shaida nan ba haka yake ba an gane ko to yanzu madadin abar abin haka ayi ta yayata shi to sai a samu daga cikin dangin wannan mamaci su ne fa aka rani ya kuma da makama kuma a samu waɗansu mutum biyu kuma su zo tsaya a matsayin irin yadda su wata suke rantsa su masu rantsi misali a ce dan uwanku ya fita da miliyan hamsin da aka dawo a cikin wadan kudi sai aka waye gari kudin bai zo ba ko kuma cikin labarin da aka bada ya ce ai kaza ya ce ai kaza kamar abubuwa ne wanda ba a yarda da shi ba masu kuma bada wannan shaidar an rantsar da su sun ce gaskiya suka faɗi da aka bincika sai labari ya zo abin ba haka yake ba to sai a samu daga cikin yan uwan mamacin da suke da yaƙini akan yadda al'amarin yake na gaskiya su ma su tsaya a matsayin wayancan su yi rantsuwa shine fa yaqumal maqamuhuma min alladhina istahaqqa alaihim alawliyan wanda suka fi tantantar kusanci da mamaci su ma bai kusman billah su ce mun rantse da girman Allah wanda ko zai tabe fita da miliyan kaza ba mun sai dai bayani dai akan abin da suke da yaqini akan duke dan uwansu kuma idan sun gama rantsuwa su ce wallahi la shahadatuna ahqqu min shahadatima mu abin da muka bada na shaida akan dukiyar wadakin nan wallahi shine mafi tantantar ayyar shine mafi gaskiya akan wanda wayancan suka bada su ce wa ma'ata daina mu ba mu wuce gona da iri ba mun faɗi gaskiya ne don in har muka wuce gona da iri abin da ya fita da shi miliyan uku ne muka ce goma ne inna izan lamin zalimin a lokacin da mun kasance daga cikin azalime kaga wancan sun rantse wannan sun rantse kenan su za a bai gaskiya sai a bai waɗannan na ƙarshe gaskiya saboda ganin cewa sun san yadda matsalar rantsuwa take waɗancan sun yi su kuma suka zo suka yi lala waɗancan an ɗanci hancinsu ne to shi na Allah sa waɗannan ayoyi an yi su ne bayan wani abin da ya faru kuma Allah madaukakin sarki sai ya sanya mana wannan saboda irin faruwar wani abu a gaba mahallar shada kawai idan kuna cikin tafiya wani ku ko ga zai gaza to ku samu wadansu zaman to shedu akan abin da zai rubuta na wasiya sannan kuma wannan mutanen musulmi ake so guda biyu idan an rasa sai a samu wadansu wanda ba ku ba dan kala waye gari ku da kuke tare da sikin a tuhume ku kaga ko da an tuhume ku waɗancan dai ba tare kuke da su ba idan kun ce kaza ne sai a tambaye su sun ba da shaida magana ta zama ɗaya kenan babu wani ja dukiya fitina ce jama'a duk inda gada ana ja in ja to akwai magana dukiya a ciki dan idan ta shiga to akwai matsala ba kowane mutum yake adalci ba Allah ka samu daga cikin masu adalci to sai Allah madaukakin sarki yace zalika adna an ya'tu bishahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdi alqawmal
to fasiqin Allah yace idan kuka yi haka zalika adana an yatu bi shahadatin ala wajhiha haka shine mafi kusancin a zo da shaida a bisa fuskar da ta dace aw ya khafu an turudda aymanin bada aymanihim idan kuna jin tsoron kar ayi watsi da wata rantsuwa akan rantsuwar wasu sai a zo da waɗannan su yi rantsuwa akan wancan irin rantsuwar da suka yi suma da haka Allah sai ce wattaqullaha ya ku jama'a ku ji tsoron Allah ku rika faɗa abin da shine gaskiya kada ku rika boye gaskiya wajen ba da shaida wasu ma'u ku saurari abin da Allah madaukakin sarki yake kiran ku na yin adalci da kuma bin doka da oda akan dukkan al'amuran da zai faru a rayuwa dirsin bin doka shi yake ka matsala Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin lallai ubangiji ta ala baya shirye da mutanen da suke zaman to masu fita daga shari'a mutum ya riga ya san ga yanda abu yake daidai sai bi san zuciya to Allah bai shirye da shi haka mutum ya nisanci san zuciya a rayuwa bin san zuciya yana sawa ka tabe kai asara dan Allah bai shiryar da kai a lokacin da aka waye gari kana fita daga shari'ar Allah akan kasanta Allah ka shirye da mu sai Allah ta'ala ya ce يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب yanzu Allah madaukakin sarki yake tuna mana wani wuni shi da wurin tashin alkiyama Allah kai masa Allah ya ce yau mai jima Allahun rusula ranar da Allah zai tattaro annabawa da masu wa'azi don su ma duk manzanni ne annabawa ba su tsira ba wannan shi ne a tauna tsakowa domin ayatar tsoro annabawan Allah su ne mutane mafi ƙololuwar daraja a cikin bari adam amma dukkansu Allah zai taro su tun daga annabin farko annabi adam da manzon farko manzon shine nuhu alaihi salam har zuwa manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai tattara su guri guda eh ka san ka inda ga an tara annaba an tobe su zo irin gaba garin irin mu ai gaga akwai matsala ko eh Allah zai ce musu ma za ajibtum ma za ujibtum wai da na aika ku zuwa ga al'ummomin da ko je mi suka amsa muku da shi a lokacin nan saboda jin tsoron Allah da tawadu hatta annabawan Allah kawai za su tattara ilimin su maida wa Allah qalu su ce la ilma lana Allah ba mu da wani sanin abin da ya faru har da cewa sun san abin da ya faru wani annabin an ba shi kashi wa ka ayyimin nabiyyin qutil ko qatal وكأي من نبي قاتل معه ربيون hmm.
ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب duk المحسنين wannan jarumta da suka yi wasu an kashe su wasu an ba su kashi wasu an masa jina-jina wannan bai sa su rauni akan abin da suke kai ba na da'awa a bisa hanyar Allah to amma duk da haka ba za su bude baki su ce ga abin da ya su ce Allah la ilma na ba musan abin da ya faru ya ubangiji sun mai da sanin zuwa ga Allah saboda suna jin tsoron Allah a ranar sai innaka antal Allah mulguyu Allah kai ne masanin abin da yake boye balle abin da yake fili kai ne kake da cikakken sani ba su mutu sai ai mun yi gwagwarmaya Allah ai an fafata an yi kaza ni sai da aka mun kaza ma a za su tattara ilimin su mai da shi zuwa gaba zuwa ga Allah saboda sun kaskantar da kokarin su da aikin da suka yi suna ganin bai kai abin da ya kamata su yi ba annabawa kenan ina ga mu shikenan Allah madaukakin sarki a wannan lokacin sai ya juya idza qala Allah ya Isa ibn Maryam إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس mm.
تكلم الناس في المهد وكلا مهم.
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مم.
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها مم.
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني مم.
وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني مم.
وإذ تخرج الموتى بإذني مم.
وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال مم.
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر shi مبين kenan yanzu Allah zai kuma zuwa kan annabi Isa shi sa su malami suka ce wannan tuhuma ce wanda Allah zai wa annabi Isa matakin farko a ranar kiyama la summa la tasalu yawma izin anan na'im kowane mutum ni'imar da Allah ya maka sai Allah ya tambaye ka kanta shi ga nimamin da aka mai za a tambaye shi kafin a je kotu ta gaba da shi kuma Allah ta'ala zai ce idza qala Allah ya Isa lokacin Allah zai ce ya kai Isa dan Maryama wazukur ka tana ni'imati alaik ni'imata da nayi mai tari yawa a gare ka wala walataka da kuma ni'imar da nayi wa mahaifiyarka idza ayatuka bi ruhil qudus lokacin da na karfafa ka tare da malaika jibril din da kaje sai malaika jibril na tare da kai idan kai addu'a sai Allah madaukakin sarki ya sanya malaika jibril ya sa hannunsa ga wannan abin sai ya zama albarkar Allah ta tabbata sai abin ya zama kamar yadda kake so ya zama tukallimun nasa fil madi kai wa mutane magana ta wazi ka musu da'awa lokacin da kake cikin jin mayakita dan goyo zanen goyo ko shimfiɗa ta jariri inda lokacin da maryam ta zo suke cewa na kika samu da ta yi ishara ta ce su yi magana suka ce kai ba nukallimu man kana fil wadi sabiya ta zabi magana da wanda yake cikin wato zanen goyo yanzu kuma yaro ne yanzu aka ba ba kato ne aka goya ba yanzu aka haife shi ta zabi magana da shi to ka tuna cewa mun muka ni'ima da kawa mutane magana a lokacin kala inni qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya kullum mutun ya sani cewa sha'anin Allah imani ake so kai yanzu in ba imani ba ta yara ta maka an haihi yaron zai da irin wannan magana amma da yake Allah ya ce haka aka yi kaga dole a matsayin ka da mumini ka yi mi ka yarda haka ne jariri ne fa aka haifa mahaifiyar da suke tare da ka samu wannan da ke da babanki ba mugun mutum ba uwanki ba karuwa ba ba tare ilai ta ce ku tambaye shi suka ce ya za mu yi magana da wanda aka zo da shi yanzu a cikin zanen wato zanen goyon za aka haife shi kawai sai ce iniya abdullah ni ba Allah ne ku kyale mahaifiyata ni bawan Allah ne bayan bawan Allah ne ce ata ne da kitaba ubangiji ya aiko tare da littafi yaron da aka haifa yanzu ba wada alani nabiyan kuma Allah ya sanya ni annabi ne wada alani mubarakan Allah ya sanya ni mai albarka ne aina ma kuntu duk inda nake ina tare da albarka a cikin gida na tare da albarka a waje na tare da albarka duk inda nake akwai albarka a gurin wa ausani bi salati wa zakati ma dumtu hayya Allah ya bani wasiya in ba da zakka in ina da dukiya in ba in yi sallah muddin da lumfashi a rayuwata wa barran bi walidati kuma Allah ya sa ni mai biyayya ne ga tautatawa zuwa ga mahaifiyata dan ba shi da me ba shi da mahaifiya ka aka sabar jikun ba dan shago bane wala mai ja'alni jabbaran shakiyan Allah bai sa ni wani mugun mutum ba fajiri mai saba ba uwaye mara albarka wa salamun alayya har zuwa karshe ka suka ce anya ko nan ba dan Allah ba wannan kawai Allah ne ya hishi kaga suna nufin kenan mahaifiyarsa ta yi mi kaga sun wa Allah kazafi sun wa mahaifiyar shi wasu ka ce Allah ne ma da kashi kawai yake magana tun lokacin suka shiga cikin rudani to shi ne ni'imar da Allah yake tuna ma annabi isa kai wa mutane magana tun kana cikin mahadi zanen goyo wa kahalan kuma ka yi da'awa akan mutane su bi Allah lokacin da ka cika ƙarhinka ka ga ɗan shekara talatin ko arba'in wai da alamtakal kitaba ka tuna lokacin da muka sanar da kai littafin attaura muka kara maka da littafin linjira wal hikimata da kuma sanin shari'a da hukunce hukunce muka baka ilimin at-taura da linjira wal takalaku min at-tin ka tuna lokacin da kake daukar laka tabo ka mulmula shi ka halarci irin halittar da kake so na tsuntsu ka hay'ata tsairi irin kamar tsuntsun da kake so in ya dauki laka in ya ga dama sai ya kurciya ko ya yi habjiya ko ya yi tsuntsu ko ya yi zakara shi kenan kuma sai ya busa mashi rai kuma sai ya yi rai kage zakara kawai ya cira shi kada aka bai wannan bayar kun ba sihiri bane ha ba sihiri bane Allah ne ya bashi wannan bayar shi yasa yake tira masa kake daukar min at-tini da laka ka halitta wani tsuntsu ka hay'atu tsari siffa irin tsuntsun da kaga dama bi izini da uzunin mu idan kai halitta shi ma'ana ka kirkira shi fatarbaku fiha sai kai busa a cikin shi fatakunu tsayiran sai zama irin wannan tsuntsun da kake so duka wannan Allah ce bi izini amma da uzunin mu eh da uzunin Allah ne Allah ya bashi damar ya haka wa tubri'ul akmaha kakan warkar da makafan da aka aifa ba ido ba wanda ya makauce a duniya ba wannan idan aka maido mashi ganin ai gyara aka yi an aifi mutum ba ba ido bai gani annabi Isa alaihi salatu sai mai addu'a sai ya samu idan shawarai wal abrasa da wanda ya zo da kuturta annabi isa sai masa addu'a sai samu fata mai kyau ya warware ya zama ya tsinshi sun meke duk wannan yana faruwa da bi izini da uzinin Allah wa yanzu tukhruju lil mauta bi izini annabi isa yakan zo gurin kabari yayi addu'a mamacin ya tashi ya zo zauna a hira da shi ras kuma shi kenan ya addu'a ya koma ta gaba da mutuwar shi a cikin da kwantar shi a cikin kabari duka wannan annabi isa aka bai wannan bi izini da uzinin Allah wai zaka faftu bani isra'ila anka ka tuna lokacin da muka rike hannayen bani isra'ila a kanka ashe su kaga tsinannu har annabi isa sun so su kashe shi da Allah ya rike hannunsu makircin da suka shirya wa annabi isa don kisan shi a lokacin da ya zo musu da hujjoji shi annabin Allah ne ba ɗaya ba ne amma sai Allah yake kama hannunsu daga makircin shi Allah ka rike hannun su daga makircin da suke shirya mana to shine Allah yake tunawa Annabi Isa alaihi salam lokacin da ya kame hannayen bani Isra'ila anka daga makircin kisanka izjitahum bil bayna lokacin da suka kawo musu da bayanai da hujjoji cewa kai annabi Allah ne sun so su kashe shi fa qala alladhina kafaru minhum da bu samu kisan shi ba kafaran cikin bani Isra'ila sai suka ce in haza a duk abin nan da annabi isa ke ba mujiza wacce suka ce illa sihirin mubin wasihiri ne a bayyane dama su kasan mahasara ne eh haka suka ce wasihiri ne annabi isa ke ba ta mujiza Allah ta'ala ya kiyaye sai Allah ta'ala ya ce wa iz awhaytu wa iz awhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun yanzu Allah yake cewa annabi Isa irin ni'imar da ya masa akwai waɗansu waɗanda ake ce da su hawariyawa su ne sahabban annabi Isa alaihi salam an ce ana kiransu sahaba hawariya saboda matasa ne wasu ce saboda suna sa fararen kaya da su zama ganganin mutane ne su da su ne mai sahabban annabi isa to sai Allah ce wa iza awhaytu ila alhawariyin ka tuna lokacin da muka yi wahayi zuwa ga hawariya wahayi aka musu kenan su ma annabawa ne a'a an musu wahayi irin wahayin da aka wa ummi Musa lokacin da wa wahayi ila ummi Musa an ardi ko ta hidan tarsa yanda za ta yi sai Allah mata wahayi na ilhama aka ce ki share da kayan ki kawai kawai ki bashi nono wai za ki wuce a lokacin da ki ji tsoron dai ba za ki iya daurewa ba in kin ga ba ki iya daurewa yanzu ki share da kayanki za mu kare shi amma kin ji abin ya fi karfin imaninki ba za ki iya fito dauki ki jefa shi a cikin ruwa an nan ma wata matsalar ce kuma eh amma duk da haka in kin jefa a cikin ruwa inna radduhu ilayki za mu dawo muke da danki waja'iluhu min al-mursal kuma za mu sa shi ma daga cikin manzanni kai bar sha'anin Allah akwai imani ya za a ce a ɗauki jiniri a je a jefa a cikin ruwa kuma za a dawo da shi an dawo da shi ko ba dawo ba an dawo da shi wallahi nan da aka dawo da shi ta yi murna ma dan in kana la tubdi bi laula arabadna ala qalbiha ta so ma kiritta sai ai wannan damani na aiki kayana saboda farin ciki da murna Allah ta in ba dan mun jimke zuciyarta ba dan ta kasance daga cikin masu imani to kaga Allah ta'ala yayi wannan wahayin ga hawariyawa ɗaliban annabi isa irin wahayin da aka wa umi musa kuma irin wannan wahayin har tsuntsaye ana musu da dabobi Allah ya wa zuma wa rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun ubangiji ta'ala yace mun ubangijinka ya wahayi zuwa nahali kudan zuma ita ma kaga mata wahayi amma ba ga ce zuma annabiya bace ita ma wahayi ne irin nami na irin na ilhama irin wanda aka wala annabi Musa wahayi ne irin na wanda aka wa hawariyawa amma an rufe hakka yanzu kai baka ce kai ba maka irin shi a yanzu babu wannan wayan sai dai kawai a sa maka san abu kaje kana son kai abu kuma abin kirki kuma kaje kai amma su an musu wahayi ne Allah ne ya tiya musu wahayi na ilhama kuma ba annaba bane su haka Allah ya tabbata an takdhi bil jibali biyuta ya ke kudan zuma ki je ki samu waɗansu jikin duwal watsu da kogon itace ki yi gidanki gwamnan shajari da waɗansu nau'in itace ki samu wani kogo ki shiga ya zama nan da gidanki ko wani kogon dutse wani ma ya da abin da ake yin arisha kan allah da hikima yake wai a ta abin da mutane suke naɗa wannan su ɗora shi akan itaciya su sa wani hayaki zuma ta zo sai da allah ya magana a kan shi saboda ƙur'ani ma farar da kitabin min shai kuma yanzu ma haka je ka yi akwai waɗansu abubuwan da za a baka in ka je kai gidan karata a gidanka in ka zo kai turare gun ba sihiri ba ne ba zuma duk inda take ko tana cana hita ji kamshi kawai sai ta zo kuma ta zo ta zauna a gidanka kuma ta ma zuma ka ɗauka kuma ba sihiri ba ne hikima ta Allah bai ɗan adam shi yasa Allah ya ce wa min mai arshun ki samu cikin kogon dutse da kogon itace da abin da mutane suke yi na arisha masu kiwon zuma za a ga sun kaya guda sun ajiye su yi hayakinsu kuma zuma ta zo ta shiga kowanne ta yi ‘ya'yanta ta kyankyashe su hudda haka da sauransu ne wannan duk da wahayi ne da Allah maɗaukin sarki ya mata take yin wannan Allah ya hore mata sun ma menene Allah ya كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا Allah ya bai zuma umarnin ta ci kowane ƴaƴan itace amma sai flower take ci me flower hure shi ne take yanzu zuma daga nan zandar su ta je china ta siyo fulan ko ta je america ko ta je germany saboda amfanin shi allah ya mata ilhamar wahayin sanin hanya fasulki subula rabbiki zulala tana da na'ura mai nuna mata seti in ta tashi zuwa america ba wahala ba wani wanda zai gidanta fa na'urar tana da kayanta za ta je ta ciyo 'ya'yanta can kuma ta dawo nan shi ne Allah ya ce dali da wannan fularkin da take ci na guri daban-daban ya kharuju min butuni ha ya kharuju min butuni ha sharabun mukhtalifun alwanu Allah ya ce yana fita daga cikin cikin ta abin sha kuma mukhtalifun alwanu yana da launi kana daban akwai farar zuma akwai jar zuma akwai bakar zuma akwai zagan da ita ba fara ba ita ba baka ba haka Allah ya bar labari fihi shifa'un lin Allah ya ce a cikin wannan abin akwai warka ga mutane Allah ya bode ya boye sirru da yawa wallahi cikin harkar zuma idan kana so hakorin ke lafiya ka rika samun buros kana mai da tamakilin kana wanke zaka sha mamaki idan ka ji ciwo gurin ciwon nan ka rika sa zuma zaka sha mamaki idan ka yi rauni a rika maka fansama da zuma zaka sha mamaki idan wuta ta kone ka ɗauko zuma ka sa za ka sha mamaki idan cikin ka yana ciwo ka sha zuma za ka warki wani zuciyar sula ɗan wani hata cikin shi yana ciwo ce je ka bayi zuma ya zo ba shi zuma ya sha ya ce kaka ya ce da saura a shi shi ya warke mugun ya yi shirin shi kawai ya koma ya ce ya sula ya ce wa bai warke ba da saura ya ce je ka dai ka kara bayi zuma ya sha ya zo ba shi ya sha ce kaka ya ce to da ɗan saura dai kaɗan ya koma ya ce ya rasulala ya ce cikin salati zai kama ya zuma an ce da ya wani sai ce kai Allah ya gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya eh dai zo ce kaji annabi ya ce wa Allah gaskiya cikin ya ce wallahi tun ala farko na warki maganin ne da dadi ka gani ko to duk lokacin da kake ciwon ciki in ka sha zuma da yaki ne wallahi zaka warke zaka warke zaka warke eh yadda malaman tubu suka ce idan zaka sha din kana so ta maka maganin ciki ciwon ciki ya zaka yi daga dan kara mata ruwa mai dan zahi-zahi kuma duk lokacin da ga in ka sha zuma kana samun matsala to cikin ka ne akwai matsala ka ci gaba da sha kawai matsala za ta kawo ita ba ta da matsala ya dai kai cikin ka ke da matsala za ta yi fada da wannan matsalar sai ta kawar da ita ka yi ta sha kawai za ka sha ta a matsayin abinci ka koshi ba abin da zai faru idan shi wata maka yawa ka samu zuma za ka kwankwada ka sha koshi ba ba ta da efesi gwandara automatical ne magani ne automatic wallahi duk inda kake tunani zuma ta wuce da kake tsammani shi yasa manyan kasashe duk wasu magunguna masu tsada da kake ganin talaka bai iya saya to suna tashin shi ne da sinadarin zuma suke yin shi yasa irin zuma da ake kata daga waɗansu manyan kasashe an tace an wuda waɗansu sinadaran ne kuma ya sai da ruwa amma talaka wane kai ka iya sayan maganin ma da ake da zuma amma muna ne muka dauke da ba koyi ba ga tanan koyi na yau ma an kai arisha ta iya zawa to wannan zuma irin wahayin da aka mata shi da aka wa hawariyun dalibai ko almajiran annabi isa alayhi salam Allah ya musu wahayi na ilhama a cikin zuciyarsu dangane da wannan annabi mai daraja annabi isa alaihissalam hidda allah ce iz auhayna ila ila hawari ko lokacin da muka yi wahayi zuwa ga hawariyawa mai allah ya ce musu an aminu bi ku yi imani da ni ku yarda da ni wa bi rasuli ku yarda da kuma wannan manzon da na aika shine annabi isa alaihissalam shi yasa sai kasance masu karfin imani da annabi isa alaihissalam qalu amanna kuma suka ce wallahi sun yarda sun yi imani da annabi isa annabin allah ne kuma sun yarda da allah ɗaya ne daga suka ce wa shahad ya allah ka shaida bi annana muslimun lalle mu muna masu meka wuya ashe duk ɗalibin annabi isa ya kamata zama wa ba sai ba bi annana masihuyuna ba eh babu aloliya kenan kenan suka ce allah ya shaida cewa su musulmi ne annabi isa mai musulunci yayi shi yasa da tashi magana ma Allah ya karanta mana yace wa hausa nimi bi salati wa zakati ma dan haya kenan kristan kirki ya kamata a gashi yana sallah ina nabi Isa ce a mashi wasiya yayi sallah ya bada zakka muddin da numfashi a rayuwar shi annabi Isa sallah yake eh mabiyin Isa na kirki shine masallaci annabi Isa musulunci yayi hatta hawariyawa da suke tare da shi lokacin da ya ɗebe tsammanin za a yi imani shi idh awhaytu ila hawariyin lokacin da yake cewa ya ɗebe kabra idan ne da Allah madaukakin sarki Allah maka tuno annabi Isa ya ɗebe kabra daga manzo su imani sai wasu ka ce mi qala hawariyun man ansari ila Allah قال الحواريون من أنصاري ah Allah ramma koma dai nanu ansar Allah nan kamar na dan maka flashin ne annabi Isa ya ɗebe kabra a azalma ko gaba da gari ala'ayi hal alhawariyun mutane ne waɗanda sun taimaka wa annabi isa alaihissalam har sun ga lokacin da ya shiga cikin damuwa ya rasa yadda zai rata manan sariya ilallah waye zai taimake ni akan wannan addini na Allah shine lokacin gaba ɗaya suka taru suka suka ce nahnu ansarullah amanna billahi wa shahadu bi annana muslimun kaga nan ma suka ce bi annana ha muslimun mu za mu taimake ki akan addinin Allah mun yarda da Allah kuma ka shaida cewa mu musulmi ne haka a nan gurin Allah da ya musu wahayi ya musu wahayi an aminu bi wa bi rasuli ku yi imani da ni ku yarda manzona qalu amanna suka ce mun yi imani da ubangijinmu da kuma Isa alaihi salam wa shahad Allah ka shaida bi anna cewa lalle mu mun kasance musulmi ne masu mai kauya ga Allah sai Allah ta'ala ya ce إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم mm.
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء mm.
قال اتقوا الله إن كنتم wani مؤمنين sabuwa a shaddar bala'i al'ambiya wanda suka bi kowa cin karo da bala'i da jaraba a duniya annabawa yanzu dai kaga alhawariyun kin nan har Allah ya musu wahayi ko to bari ka ji wata fitina kuma tsakanin su da annabi Isa su wanda suka yi imanin ba marasa imanin ba a je waɗancan masu neman su kan ji ba su ba wanda Allah ya musu wahayi da kanshi akan su yi imani suka ce sun yi ji abin da ya faru Allah ya ce zai kala hawariyun ka tuna lokacin da su hawariya suka zo su waye hawariya al'ansari masu taimakon shi akan wannan addinin wanda sun yarda sun yi shahada za su mutu saboda isa da addinin Allah kan suka ce ya isa ibn maryama ya kai dan maryama hal yastati wa rabbuka o ubangijin ka ya iya kaje ba me kuma su ce ubangijin su eh dan Allah yana jarraba annabawa ne matakar jarrabawa asadul bala al anbiya haka kawai suka zo rana kai suka suka ce hal yastati wa rabbuka shin ko ubangijinka ya iya an yunzila alaina ma'idatan minas sama kawai muga an sauko mana wani- wata gidauniya daga sama wanda wannan gidauniyar soyayyen kihi wancan soyayyen zabbi wancan soyayyen kaji haka ne abinci nau'i kala daban-daban cikin gidauniyar nan ya zo daga sama allah naka ya iya haka subhanallah tsarki ya tabbata ga allah kala annabi isa ce ittaqullaha in kuntum mu'minin wallahi ku ji tsoron Allah in dai ku kun san kun yi imani da Allah to wallahi ku ji tsoron Allah shi yasa waɗannan ayoyi suna karanta da mutane jagoranci jagoran addini ne kai jagoran al'umma ne wata rana kawai sai kai hakuri wayanda baka tsammanin za su maka wani tare kara hanci wannan ba zai sa kai watsi da su ba kai da ka musu mi haka yanzu in kai da ya ga to Allah tsine muku albarka ko ba haka ba amma shi sai ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin in har kun kasance masu imani wallahi ku ji tsoron Allah shikenan to suna da wani abin faɗi ko ba su da suna da sai suka ƙara ce mishi ga hujjar su قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين shikenan ga ga fa dalilansu su qalu suka ce ya Isa wannan abin da muka nemi Allah naka yayi in zai iya in zai iya Allah sun ce hal yastati'u shin zai iya ko ba haka ba to wannan abin da muka bukata yayi in zai iya din idan ya mana hakan niru da an na'kula so muke mu ci min ha daga wannan taskar ta Allah da ya sabkar wannan kaga ta zama dalilin mutum da ma'annan kulubuna sai suka ta musulun cewa ya lalle Allah naka zai iya komi la ilaha illa sai ya muku haka wannan zai iya ba mu dama mu samu nutsuwa ne akan imanin namu da muka yi wata da ma'annan kulubana zukata mu sai su samu nutsuwa kuma wani alama an karsa raka tana lokacin nan kaga za mu tabbatar da cewa lalle gaskiya kawai mana kenan ba haka ba akwai tuhuma kenan wannan zai sa mu san hakikan gaskiya kake faɗi mana da abin da ka zo da shi wa nakuna alaiha min ash-shahidin kuma zamu zama tun mu masu shaidawa ne akan wannan abin da ya faru yasa yan uwa dole ne a rika hakuri da matsalar cikin gida akwai matsala ta tsakaninmu da yan bidiya da wasu yan farko darala mu ahlus sunna da ke ne hanyoyi na bata ga sunan shi'i ne ahmadiyya ne tarikat ga sunan dai akwai matsala tsakanin mutum amma akwai matsala kuma cikin gida dole sai ya hakuri da ita dole sai ya hakuri da ita dole za a jure in ta zo hatta sabai tsakanin suna samun matsala to amma wannan bai sawa yan wata kasu ta dan samu illa ko kadan amma mun yanzu ina dan abu kadan yazo sai faraka mu sai mu dare sai kowa ya ja baya ya tsara kungiyar shi ya rike Allah ya soke shi kuma ɗarin tun da Allah ya yi shi wala ya zaluna muktalifi na illa ba rahima ba za su kushe ba yayin annabi adam suna masu saban da juna kai da matarka wata sai ka ta jijir wuya kamar za a rabu haka ne kuma haka ba tana zaburwa kana zaburwa wata ran kuma sai ga ku kamar ba ku balo kuma manya ne ba yara ba haka da karinka da wanka ko da kananka ba wani a duniya illa kawai inda kuna tare sai kun saba malam bahaushe sai kirkiro ta aya ce daban an ce zo mu zauna so mu saba to da adam ɗabi'a ce amma haƙuri ake yi sai a jure lesa shadida bi sur'a inna man shadid alladhi yamliku nafsuhu inda al-ghadab bai zaman to jarumi ba sadauki saboda shi akwai saurin hasala yanzu ya kai naushi yanzu ya yi ashar yanzu ya kada mutum wanda ba shi ake kira da jarumi ba jarumin mutum wanda zai yi hushi a fusatar da shi amma idan sai ga ya malaki zuciyar shi baya bakar magana dan shi ya baci zai malaki zuciyar lokacin da yake cikin fushi ba zai aikata abin da ba daidai ba wannan shine siffar mutanen kirki yanwa dole mu yi hakuri da juna shi kenan suka ce wata da mai na kurubana dan zuciyar mu ta nutsu ne mu kasance muna masu shaidawa akan haka to yanzu adam isa zai magana sai ce musu mi qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin to idan muka lura ayar zaga akwai karatu da yawa a cikin ta kaga annabi isa yayi hakuri yayi wa'azi yayi nasiha kuma ya ba su dama sun faɗi hujjar su mai abun faɗa ai baya faɗa sai dai ya faɗi kuma da suka faɗin sai ya karɓi hujjar ta su ya yarda kuma ya addu'a kuma aka yi yanzu gashi da suka faɗi wannan magana ya gano ba su yi tambaya don haka ba akwai wani abu da suke so su ƙara samu a cikin zuciya ƙarin imani kuma suna so su ci kuma suna so su ba da shaida in an ce me shaidar ku akan biyayya da kuke wa annabi isa da allah da ya zo da shi ya ce ai an saukar da kabaki ko ba haka ba an saukar da wata gidauniya mun ci wanda kaɗai ke nuna mana allah ya isa ya komi don su samu abin faɗa samu hujja har kullum a matsayin ka da allah suna yi kokari ka rike hujja akan abin da kake kai amma kai baka karatu baka zuwa makaranta baka sauraron wa'azi baka sauraron tafsiri sai garda matsiya kuma an kure ka rika fake fake da ido ki baka da hujja baka san abin da zaka faɗa ba sai da ka tsoro to kaga anan gurin su hujjoji ne suke so wanda za su iya shaida su kare kansu da addinin da addinin annabi isa wallahi sai ya fahimce su kuma ya adda ga adda annama ga ta adda ta kala isa ibnu maryama sai annabi isa ya ce shi yasa zaga annabawa cikin addu'o'insu suna sawa allahumma kuma suna sawa rabbana duk wanda zai roki Allah da Rabb Allah ta'ala yana karba mashi sai ga Nabi sa daga nuna ce Allahumma rabbana ya kai ubangiji na ya Allah anzil alaina daratuha ka saukar mana ma'idatan minas sama wata gidauniya ta abinci kala-kala daga sama ya kula na idan li awwarina sabkar da wannan sai zamanto wata rana ce ta sallah ta farin ciki ga mutanenmu na farko da suka nema yanzu wa akhira da wanda za su zo daga baya akan imani da kai ya Allah wa ayatan minka kuma in kai hakan dan ya zamanto wata aya ce daga gare ka cewa kai kana da iko akan komai warzuquna ya Allah ka arzata mu wa anta khairur raziqina ya Allah kai ne mafi alkhairin masu arzatawa duk wata tsaron arziki Allah yana hannunka la ilaha illallah addar annabawa ai wallahi sai ga kabankin daga sama aka zo aka more aka shana aka ce aka sha masu imani suka imani masu mutunci suka mutu to kaga wannan shi ke nuna cewa akwai ba da uzuri a cikin sha'anin magabata dole ka ba 'ya'yanka uzuri ka ba matanka uzuri ka ba abokanka uzuri ka ba makwautanka kar ya zama to abu kaɗan kawai shi kenan sai ka zartar da hukunci ka ce ba a koma baya a'a ga annabi isa an masa magana da inda kai aka wa za ga akwai rainin wayo a ciki ka diba fa halin yastati wa rabbuka sun wai ubangijinka zai iya me kun sai ubangijinmu ba a da girmama ko ubangijinsa shi kadai hagani kamar da aka ce a rai musa fa zaɓa an ta wara baka baka kaje da ubangiji da aka can kuta yaƙi mu muna nan na hau na ƙa'iduna mu dai ba za mu gusa ba in dai wannan mutane ne wallahi ba za mu je ba Allah ya sauke a shaɗar bala al'ambiya mafi samun cin karo da bala'i su ne annabawa to shi kenan قال الله سي الله تعالى يا بغدا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين شيكنان تنا الله يكرب عدل أما سي الله يكا شردي قال الله سي أبنجي تبارك وتعالى يا مغانا كانسا yace ya isa addu'ar ka mun karba inni munazzulaha alaikum abinda suka tambaye dan zamu saukar muku shi in dai ma idare ba gidauniya bai to wallahi za ta zo amma haga sharadi ka gaya musu gayawa hawariyun idan muka saukar da wannan faman ya kafir ba da minku wanda ya sake ya kafircewa Allah ya kafircewa imani da kai bayan saukar ma'ida to wanda ya zanna kuɗa shi da Allah ce ba za mu kyale fa inni u'azibuhu azaban za mu mishi irin wata irin azaba ta musamman wanda irinta la u'azibuhu ahada bil alamin ba za mu wa ɗaya daga cikin halittu mu irin wannan azabar ba ka gaya musu shiga cikin taitayen su sai gashi Allah madaukakin sarki ya sauka musu da wannan kabakin kaga wannan shine asalin dalilin da aka ambaci surar ma suratul maida saboda wannan wani abu ne babban abu a cikin tarihin da Allah ya sa a cikin wannan surar wannan shine kabaki shine al-maida ke shine gidauniya shi yasa ake ambata suratul mi suratul maida wannan abin da Allah ya zana wanda ya faru tsakanin hawarun da Isa sai Allah madaukakin sarki ya dauke shi a matsayin aka ambaci sura ma gaba da suratul maida sai Allah ta'ala ya ce mi wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله ما نسكى الهدي قد انت هذا متاشا بولك إسا نظام السيابة نمكري دي الله كبا منادا فذكرم الله يغفر تامنا ubangiji ta'ala ya taimake mu Allah ya karba mana ayyukan mu na ibada Allah ya sa mana daga cikin masu samun tsira a wannan wata mai albarka kowa Allah ya biya mashi bukatar shi ta alkhairi wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa Allah muna roƙonka ka saukar da alkhairi da albarka a cikin wannan ƙasa tamu ka tsare ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi daga sharrin makiya ya Allah wanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah duk wanda yake cikin damuwa ka yaye mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi